من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيره الله من بين الورى اجمعين ارسله الله بالهدى ودين الحق الى كافه الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى اله وصحبه اجمعين باي هكا ان ina isar maku da gaisuwa ta addinin musulunci dukkanin waɗanda suke cikin wannan bagire mai albarka iyayenmu malamai da shugabanni 'yan agaji da dukkanin sauran masu saurare ina isar da gaisuwa ta addini musulunci zuwa gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna ɗaya ga watan sha'aban wata na takwas a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 alhamdulillah Allah ta'ala ya kawo mu a wannan unguwa mai albarka a wannan kofar gida mai albarka kofar gida kofar gidansu wato ustaz malam mubarak mubarak sani idigo wanda shi ma mahaihin na mubarak yana daga cikin alarammomi mahaddata alkur'ani ka kenan dama gidan ƙur'ani ne aka zo an kawo wa'azi a gida muna fatan Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwa albarka kuma ya sanya ma zuriya albarka kuma Allah ta'ala ya sa a wanye da duniya lahiya muna roƙon Allah ta'ala albarkacin wannan sauti na alkur'ani da yake tashi ubangiji Allah ta'ala ya kwararo alkhairori da albarkoki a cikin wannan unguwa ya kore ifiritai da shaidanu min aljannati wan nas muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke fama da cututtuka da rashin lahiya Allah ta'ala ya warkar da su ya sauƙaƙa masu ya tausaya masu da rahamar shi muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke da buƙatoci ko suke cikin matsaci ko kunci ko ƙangi Allah ta'ala ya fitar da su da rahamar shi da tausayin shi mun saurari karatuttuka an shata ta darussa tun daga Sheikh Malam Musa Yusuf Zakiya Allah ya saka mai da alheri na tadda shi yana bayani a cikin wasu ayoyi daga cikin suratu saba sannan a sheikh malam ja'afar abdulwahabi ya biyo baya ya karantar da mu game da tarbiyya yaman babban darasi da babban faɗakarwa da tunatarwa Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwar ma'alan ja'afar alkhairi kuma Allah ta'ala ya mashi buɗi na alheri ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji to yan uwa akwai malamai masu tarin yawa akwai shika-shikai da yawa a nan baya na zazzaune saboda haka zan ɗan yi ta'ali'i ko kuma tsokaci ɗan takaitacce saboda a samu a ƙara ɗora wani malami wanda zai ci gaba da karantar da mu insha Allah ta'ala malam Ja'far ya karantar da mu abin da ya shahi tarbiyya tarbiyya abu ne wanda yake mai mahimmanci amana ce mai girma nauyi ne mai nauyin gaske kuma musamman ma irin wannan lokaci namu na buɗe kewar kafofin sadarwa da kuma wato lokaci wanda yake na al'amurra daban-daban ga sunan sababbi wanda sun zama sanadiyya ƙara sanya tarbiyya ta zama abu ce mai wahala dama ko can tarbiyya wuya gare ta bahaushe yake cewa dama ya halin kura balle ta yi hauka to dama ko can tarbiyya abu ce mai wahala mai tsanani to ina ga cewa kuma tarbiyya a irin wannan lokacin na internet lokacin da ke da kwai facebook lokacin da ke da kwai whatsapp lokacin da ke da kwai su youtube lokacin da ke da kwai su tiktok lokacin da ke da kwai ababe ga sunan daban-daban shaidan ya baje koli ya baje kasuwar shi kaga sai abin da Allah ya ko to wani mai hikima yana cewa wa marra ghanaman fi ardi masba'atin wa nama anha tawalla ra'ayaha al-asadu yace duk mutumin da aka bashi kiyo na kananan busashe a cikin daji wanda ke da kwai namun daji a cikin shi kuma ya sami inuwa ya kwanta yana kwana to zaki ya mashi kiyon ko kai makiyayi ne kananan dabbobi kake kiyo cikin dokar daji dajin da ke da kwai namun daji kuma sai ka sami inuwa kai kwance kana kwana to ba shakka zaki ya zo ya kiyaya maka dabbobin to duk mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa musamman musamman wanda Allah ya ba ƴaƴa mata a cikin irin wannan duniya mai cike da kwamacala mai cike da rikita rikita mai cike da matsaltsalu mai cike da karamniya mai cike da karangiya a irin wannan duniya Allah ta'ala ya baka wato amana ta 'ya'ya 'yan mata kuma ka je ka yi kwance to akwai jibga-jibgan samari shirga-shirga wanda su za su zo su maka wannan tarbiyya in kai baka iya tarbiyya ba ka san wani zaune ma yake yana ganin kamar wani horin jini ne samari na ba a biyan wajen ɗaya shi ana Allah haka take Allah mata horin jini ko da yake iyaye mata sun fi cewa haka nago iyaye mata sun fi lissafa wannan matsayin horin jini a cewa yadda yakka ce guda ɗaya amma a dare guda sai kato goma ya zo wai di hira suka zo sai ka koma gehe kana washa baki wallahi ta haka na wallahi jimmala Allah ya mata horin jini wanga ya zo wanga ya tafi haka abu yake a rashin hankali ne kake gare ka shi sa har kake ganin kake lissafa wannan matsayin ni'ima ko wani abin alheri inda ka san wato sirrin da ke kumshe da ɓoye a ƙarƙashin haka da ka tabbatar da cewa wannan mugun abu ne bala'i ne saboda haka tarbiyya a irin wannan lokacin wallahi tallahi ta ƙara tsanani idan dama ko can tarbiyya wahala gare ta to yanzu mi za a cewa gare ta kenan muna fatan Allah ta'ala ya azurta mu da ƙoƙartawa da kuma kamantawa a wajen amana wadda take akan mu Allah kai ya kama mu da kasawar mu Allah ya gafarta mu kurakuran mu wanda suke cikin tarbiyya ɗan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta mai tarbiyya da makiyayi makiyayi in yana kiyan dabbobi kaga yana kokarin ya seta dabbobin shi ya kai su inda za su samu abinci ba zai kai su ba dajin da ke da kwai haƙo inda babu ciyayi to haka nan ne kai ma 'ya'yan da aka baka cikin tarbiyyar su malam Ja'far ya mama bayanin tarbiyya cewa har ta itace da dabbobi akwai to don haka ta ɗan adam kuma ita ma kashi kashi ce akwai tarbiyya jasadiyya akwai tarbiyya ruhiyya akwai tarbiyya akhlaqiyya tarbiyya kala kala ce sai ka tarbiyyantar da gangar jikin shi ka tarbiyyantar da ran shi ka tarbiyyantar da ɗabi'un shi wato duka waɗannan lunguna ne na tarbiyya don haka al'umman musulmi mu sani cewa wanda ya ce shi musulmi ne to ba ɗaya yake ba da wanda ba musulmi ba shi wanda ba musulmi ba babu abin da ya kwankan shi lahiran maji yake kare ya ce ake ko sai ce kwana bai damu ba kai kuma musulmi ka yadda za a haɗu da Allah to wallahi tallahi ya kamata imanin ka ya cilasta ka tashi tsaye haikan saboda ka yi aiki domin wallahi haɗuwa da Allah nan babu makawa innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun Allah ta'ala sai da yi rantsuwa yace wallahi wannan zance ne na gaskiya yanda kaga kana magana ko ba ƙarya bane to wannan zancen shi ma ba ƙarya bane ba da haka babu makawa cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi guda uku wanda Allah sai da yayi rantsuwa cikin su ya yi rantsuwa yana son ya ce tashi bayan mutuwa wannan tabbas ne amma sai da Allah ya gama da rantsuwa aya ta farko cikinsu a suratu yunus Allah ta'ala ce wa yastanbi'unaka wa yastanbi'unaka ahaqqun hu قل إي وربي إنه لحق Allah ta'ala ya ce wa yastanbi'unaka suna neman bayani da labari daga gare ka a haƙƙun hu wai shin da gaske ne shi tashin nan bayan mutuwa Allah ta'ala ya ce qul i ka ce masu i wani malami yake cewa wato akwai Hausa cikin Qur'ani domin qul i wa rabbi ka ce masu i ina rantsuwa da ubangiji na i wa rabbi innahu lahaq ina rantsuwa da ubangiji wallahi gaskiya ne kaga na Allah ya rantsuwa ko haka a cikin suratu saba Allah ta'ala yace mi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a na'am قل بلى وربي لتأتينكم عالم Allah الغيب ta'ala yace wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo mamu ba sai Allah ta'ala ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace eh ina rantsuwa da ubangiji na wallahi sai ta zo maku kaga nan ma Allah ya rantsuwa ko aya ta uku cikin suratu tagabun Allah ta'ala ya ce mi زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم نعم.
وذلك على الله يسير Allah ta'ala ya ce za'aman lazina kafaru waɗanda suka kafurce sun raya allan yi ba a su cewa ba za a tado su ba bayan mutuwa yau kafuri inda in kan mutu ba za a tado ka ba ai ka kwari mutane yanzu ka zo ka shauka tsiya duniyan nan ka cuci wannan ka yaudaru wannan ka yi babakere da dukiyar wannan da haƙƙin wannan ka yi hababba da ka san wannan duka haka ka dibi yanzu iskancin da Trump ke yi shugaban Amerika yanzu a ce kawai in an mutu shi kan nan kawai an bukata ma a tada in haka nan ne kowa ma zama ɗan iska kawai wallahi kai yanzu in banda ma yarda da za a tashi akwai tashi bayan mutuwa za a haɗu da Allah yau me wata doka ce za ka karanta article ne za ka karanta mai samu natsu wallahi tallahi article bai isa bai sa dan adam ya natsu dan ka shirya article na goma sha uku shi na a kire mutum hannu ko wannan duka bai yi ka san wannan yarda da akwai haɗuwa da Allah yana cikin manya-manyan dalilai wanda duk duniya babu wata wani doka ko wani tsari wanda yake tsawatar da ɗan adam ya sa ɗan adam ya yarda ya zauna kurum irin dokokin Allah da yarda da cewa akwai Allah to kafirai suka rai cewa wai ba za a tado su ba Allah ta'ala ya ce qul bala wa rabbi latub'athunna ka ce masu ina rantsuwa da ubangiji na wallahi sai an tado ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan wallahi sai an baku labari game da abin da kuka aikata kuma an yi maku sakayya akan shi wa zalika ala Allah yasir ai wannan mai sauki ne a wajen Allah ai yana cikin marenin hankali mutum ya kalli Allah wai ya ce yanzu ne Allah yana iya tado ni bayan mutuwa to yanzu mace ta zo ka kawo mata masara ta, mai da masaran nan gari ta bakace ta tankaɗe ta rairaye ta yi tuwo ta tuka tuwo ya tauri ta haɗa miya sai ka yi loma sai dawon ɗan iska ne sai ka ce wannan macen ba ta iya zaza hoto wannan saboda tsabar kai shaidani ne wanda ya iya rena hankali diyin tuwon da wajen hada shi bai zama aiki ba sai kawai sai kayi loma ka ci kaji daɗi kunnan kaya motsa sai ka ce ka yanzu na gama can tana iya zazawa wannan tuwon kaga kai abin mamaki ne kuma yana nuna kai kasur gumin ɗan iska ne wallahi kanci ne kake mata ko ba haka nan bane to yanzu ka ga yanda Allah ta'ala ya bi mata kai tun kana dugon ruwa kai tun kana babu lam yakun shay'an mazkura Allah ya samar da kai matsayin dugon ruwa daga dugon ruwa ka zama jini daga jini ka zama kauka daga tsoka ka zama kashi thumma kasawna al'izama lahama thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ya hore ma hanya thumma sabila yassara ka hoto duniya baka san komi ba sai kuka kuka da ihu sannu-sannu kana gana ababe kana fahimta kunnen ka ya bude hancin ka ya bude bakin ka ya bude ka iya rarrahe ka iya zama ka iya tahiya haka kai ka zama kasur gumin wato dan adam shirgegen matashi mai karhi sai ka daka tsallo ka tauka da gudu kyauta yanzu sai ka dai daga baya ka zo kana cewa kai kai kana mamaki ya za a yi Allah ya sake dawowa da kai bayan ya halice ka Allah ta'ala ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin ana ran masaki muhara wa'azin ka a zo a ce lokaci yayi na ga na tsaya ta aliki da shin huda ba mu kamo ba bayanin da za insha Allah ta'ala takaitaccen bayanin da nike so in yi ina so in yi jawabi ne bisa kan abin da ya shahi kuɗi kuɗaɗe kuɗai Allah ya ba mu kuɗi na halaka masu albarka wallahi kuɗi da kake ganin su alheri amma kuma mugun abu ne jaraba ce duk wanda bai bi taka tsantsan ba game da kuɗi ko to su za su kai shi wutar jahannama kuɗi in ka sanya su gaba ya zamo ka hisan kuɗi sama ga 'yan uwanka ka hisan kuɗi sama ga uwarka ka hisan kuɗi sama ga ubanka ka hisan kuɗi sama ga 'yan unguwarku ko sama ga 'yan gidanku ko sama ga 'yan ƙasarku ka hisan kuɗi sama ga ɗan adam ka hihita kuɗi sama ga Allah sama ga annabi sama ga alkur'ani sama ga komi to za ka zama ɗan asara gangariya ɗan asara abin da ya sa na ga ya kamata in yi magana bisa kan cewa kuɗi fitina ce makwabtanmu 'yan uwanmu a nan najeriya wai kun san da cewa duk bala'in da suke ciki kaf sirrin guda ɗaya ne shine sun yi ta kuɗi akan komi na rantse da Allah ni dai nayi nazari nayi lissafi ban gano ba sai wannan sirrin guda ɗaya kawai sirrin matsalar da ke Najeriya kaf sirrin kawai shine kuɗi suka hihita akan komi kuma wallahi duk wanda a rayuwar shi yace kuɗi sun yi komi sun yi kowa wallahi masihar da take samun shi sai ta same shi ko shi kadai babu yanda za a yi kai rayuwa mai daɗi matukar a zuciyanka kana ganin kuɗi suna sama ga komi kakka raba ɗaya biyu in kana son ka yi regime na ka faɗi menene matsalar da take faruwa a Najeriya kidnapping fashi da makami kashe mutane hillar kanu wane ne fitina bala'i kata'i sharri mugun abu jaraba iri iri ga sunan wallahi tallahi matsalar ɗaya ce kuɗi ne aka hihita akan komi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ta'isa abdud dinar ta'isa abdul dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila ta'isa wan takasa wa idza shika falan takasha hadisi yake cewa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda sai ce ta'isa wan takasa wa idza shika falan takasha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bawan kudi ya tabi bawan dinare ya tabka asara bawan dirhami ya tabka mugun abu yayi asara manzo Allah sallallahu alaihi waye bawan kudi shine wanda shi kudi ke sa shi ya yarda kudi ke sa shi ya hushi in kaga ya dage hanci sama yana zuba bala'i to kan kudi in kaga yana dariya kuɗi ne yana kuka kuɗi ne yana moci kuɗi ne ya natsu kuɗi ne ya miƙe kuɗi ne ya zaburo kuɗi ne ya girmama kuɗi ne ya wulaƙantar kuɗi ne shi kawai bawan kuɗi ne ba bawan Allah ba ne la rabba lahum la da lahum la dina lahum illa malu lau malal malu ila sanamin wahumu fi masjidihim malu ba manuwa ba addini ba Allah kawai kuɗi ne gaban shi Allah ta'ala ya zargi ɗan adam game da tsananin son kuɗi ya ce wata hibbunal mala hubban jamma ya ce kuna son kuɗi so wanda yake mai yawa ɗan adam almalu an sanya ma almalu almalu saboda alƙalbi ya milu ilai ‘yan uwa shi fa kuɗi asali malaman fiƙihu suka ce ana neman kuɗi ne ba saboda su kuɗin da kansu ba saboda amfanuwa da ake samu ƙarƙashinsu to amma yanzu wani mu cikin bai yana neman kuɗi ne kawai saboda kuɗin sai ka ce dai kamar kuɗin su ne zai aje ya ɗora ci da safe yana ci da rana ci da daddare kuɗi akwai mutane da dama ba sai an yi yawo ƙasashe ba na duniya nan garin maraɗi kadai da za a ɗauki example na masu kuɗi wanda kuɗi suka je mai masu mugu abu suka zame masu bala'i shi kadai ya isa ya zame maka wa'azi in kai mai hankali da haka in za ka nemi kuɗi halal ne ka nemi kuɗi dole ne in kai mai hankali ne ka tashi ka nemi kuɗi amma ka nemi halal kuma ka nemi ka wato ka tsaya hadarin kadari kakka zarce ka wuce iyaka sannan karka ja da baya mahi alherin al'amurra su ne tsaka-tsakiya wallahi duk mutumin da yake jin cewa wato shi kwaɗayin kuɗin shi ya kai zai iya buɗe baki ya ce wai ni in dai na samu kuɗi to komi ma ina iya yi to tur da kai an yi asararka in dai da gaske ne ka faɗi da bakinka kace kai game da kuɗi komi ka iya yi akwai matasa masu waɗin hakan ce ni in dai na san na samu kuɗi wallahi ina shirye ko ma menene zan iya yi to kaga soko daga cikin sokai wannan ba hankali bane ya kamata mu yarda a rayuwa akwai abubuwan da sun yi kuɗi amma da zaharan ya zama na rayuwa yanzu ka duba ka gani wai kidnapping da ake Najeriya ka aza an daina ne ba a daina ba ba a daina ba jiya na karanta wani rahoto na cewa an zo an ɗauki wasu kiristoci a kaduna ko su 160 an kwashe su suna cikin magwalele-magwalele to ka duba ka gani shi kidnapping ɗin ba wai daina shi bane aka yi a ƙurai yaƙi ce tabbar da ta farauta wallahi mugun abin ne jarabai fitinai ce kullum ma wata sabuwa take kullawa wadda ta hita jiya ta kana ganin wannan fitinai da wannan jarabai wai akwai mahita kanta in banda a dawo kawai a sake lalawa ko kuma kana ganin wani shugaba ne za a jira sai in ya zo sannan ya canza ma wannan al'ummai rayuwarsu ya sake kawo masu rayuwa mai daɗi wa yake iya hakan cikin shugaban in ka duba wanda ya kamata a ce ya ba talakawa tsaro da kariya su ne shugabanni ko to na rantse da Allah in aka ba su kuɗi tura ma talakan za su yi a kashi ina amfani wannan rayuwa wallahi tallahi shi shugaban in kana tunanin gwamna wa na ai jihar shi muke muna kira zuwa ga mai girma gwamna wallahi mai girma gwamna in aka ba shi wasu makwaddan miliyoyi wallahi unguwa guda ma a soyi bai damu ba shi zai ta shafar tumbin shi yana ci gaba da kula da ɗiyanci da dangin shi in jiwa ta wuce kaina to ta haɗa kan kowa irin wannan bakar rayuwa ce ake haka ce a ya kamata ai akwai jami'an tsaro su dama an yi su ne saboda tsato jami'an tsaro jami'an tsaro ba ba ba a Najeriya bane ba jami'an tsaro jami'in tsaro nawa aka kama wanda da hannun shi dumu dumu an kama ba ɗaya ba ba bi ba bal su ma ke kamawa kai wallahi cikin jami'an tsaro akwai waɗanda sai sun je wutar jahannama sanadiyar wannan aikin nasu ya za a kana matsayin kai ne shugaba cikin jami'an tsaro amma saboda an baka kuɗi sai ka cika mota da sojoji su kusan 26 ko 22 duka ɗiyan bayan Allah kuma sai kasan kasan soji bai saba ma doka kai za ka ce masu ku bi hanya kaza kuma kai za ka kira 'yan ta'adda ka ce ga suna inna lillahi wa inna ilaihi wallahi haka ake rayuwar nan kai za ka ce masu saboda in kace inda kace nan za su bi ba su saba sai ka ce masu hanya kaza za ku bi kuma sai ka kira su yan ta'adda sai ka ce masu ga sunan sun taho hanya kaza ta ka biyo su yan ta'addan su zo su dana nakiyoyi da ba mamamai wasu yan ta'addan wallahi ko kamin motar soja ta taso wallahi tallahi an ba su cikakken labari ku sojojin da aka tura sun ma hiku labarin mi za a yi da ya wasu sun labe kawai su motar soja tana wucewa in sun ga dama su bata wuta in sun ga dama su daddana nakiyoyi akan hanya saboda mi saboda rayuwa ce irin ta mutane miyagun mutane wanda a tarihin duniya ba a taba yin yan iska ba irin na wannan zamani ina tabbatar maka wallahi a tarihin iskanci da lalaci da shedanci da kafirci da makirci da iskanci iri-iri da dabbanci ma a tarihi ba a taɓa yin dabbanci ba irin na wannan in kuma ka sani zo ga yamun shi ko fir'auna da ya zamanin shi Allah ta'ala ce wayi yana kashe ƴaƴawa ke kashewa ɗan maza ke kashewa banda mata ko kuma ƴan mazan ma ƴan jarirai to yanzu su waɗannan 'yan ta'addan da wannan miyagun wato bayan kuɗin suna kashe dattizawa suna kashe tsofaffi suna kashe 'yan yara suna kashe 'yan jarirai suna kashe 'yan mata suna kashe wato kowa kashewa suke a kashe jawara a kashe mai aure a kashe ɗa a kashe ciki a kashe kai wallahi ko mocin gado ya hutu da ce sun kashe shi ba a taɓa yin irin wannan abin da yake faruwa wannan zamanin namu na ƙarshen duniya in dai za ka karanta ƙur'ani ka koma ba za ka samu wato shaɗanci da shaƙiyanci da tsageranci da wato kwata-kwata rashin mutuncin yanzu babu irin shi a tarihi kuma din menene sila kuɗi kadiba ka ga yadda rayuwa ta zama ƙalubale a cikin wannan al'ummai makwabtanmu allah ubangiji ya kawo musu mahita mai kyau Allah ya kawo sauki da rangwami wallahi abin ya kai intaha wanda yake dinafin da kaji ana zance ba wai bari ba aka yi a'a wasu muyagun ababe wani bala'in ne ke hutawa wanda yake sa a mantar da wancan yau mutumin da yake rayuwa Najeriya ya kai da bi da garantin kanshi ko cikin ƙuryar ɗakin shi ya zauna a satin nan da ya gabata babu hirar da ake kafofin sadarwa in ban da hirar wannan ɗan matashin da ya zo tsakiyar Kano cikin gari da rana tsaka gace-gace ya zo ya yanka uwa ya yanka ‘ya'yanta guda shidda kuma da rana tsaka kuma wai ita wadda ya yanka wai ƙaunar uban shi ce uwa ɗai uba ɗai na rantse da Allah in ka je ka bi diddigi wallahi ba ni ka fara rantsuwa ta neman kuɗi ne kakkaraba ɗaya biyu kuɗi ne yake nema kai je inda ka ji an yi wani ta'addanci wallahi kuɗi ne ake nema su shugabanni in dai za su samu kuɗi wallahi ko duka ƙasai za a soye ba su da matsala su jami'an tsaro su ma da aka sa wani yake bani labari wai jami'an tsaro wata rana aka turo sojoji a yankin sakkwato aka ce su je su wato a yakace 'yan ta'adda komandan da ya zo da yake da gaske yake ko da ma suka sauka sai ya ce gobe da sahe za mu kai hari wajen wato wajen 'yan ta'adda ta ya faɗa masa haka shi nan dama akwai munafukai sai suka yi ta kira suna gaya masu to gobe muna nan ta hito gobe to shi kuma tako ne masu ko da sahiya ta yi kame ya ce a fito aka fito aka jera sai ya ce to ina son kowane soji ya zo ya aza salulan shi nan wurin kafkin jami'an tsaron suka aza salula yasa aka hada abin nan aka hada kayan sauti sai ya ce duwanda salular shi ta yi kuka to za a kara ga mikuro a ji kowane duka yi masa umarni su aje salulansu suna ajewa ililililin sai ga salula tana kan da an kara ga mikro sai a na ba kun ce za ku fito wa karye bakwai ya ka yanzu ba ku fito ba shi ma ta wannan sai a ji ta fara kuka ɗiririn shi ma da an kara yau wai yanzu ba ku fito ba mu muna nan muna jiran kudumin babboyi kawai haka aka ɗora jin duk wanda sauran ta kada an kara sai a ji wai har sun sanar da 'yan ta'adda cewa ga munin tafi kadibi yadda aka yi ta kaka to yanzu irin wannan wannan wa batakalai za ka iya samun mutum yana da matsayin gwamna amma da shi ake wannan iskanci na sai da mutane zai kai koma wani irin matsayi ka iya samu haddisu wala haraj wallahi komi kaga dama duk abin da ka zana wallahi la yustaba'ad ba abu bane mai nisa a samu koma waye da hannun shi kawai babbar fitina shine kudi sun hi komi daraja wannan al'ummai wallahi tallahi tun muna ɗan yara ko da aka haihu mu ana tsoratar da mu hillar kanu da sahi bareda mai hankali ma'ana duk wanda ya san najeriya ya san da cewa ƙasa ce wadda kuɗi sun yi komi kuma wallahi wannan shine tushen matsalar najeriya wallahi shine babban matsalar najeriya kakka raba ɗaya biyu wanda malamin da zai ja aya ya ce kaza ba kyau shi ma in ya samu kuɗi yana iya karkata aya jami'in tsaro yana iya zama jami'in tsoro ko ɓata tsari ma akan kuɗi sai mutum yana makwabtaka da kai ya ba da adres kwamfile naka saboda an ba shi kuɗi a zo a kama ka cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba kai wallahi har mai yanko kan uwar shi an samu mutum ya je ya yanko kan uwashi ya kawo don a bashi kuɗi wani labari aka ce wani an sa shi ya je ya yanko kan uwashi za a yi haraka aka gaya mai makwadon kuɗin da za a bada wai sai da ya yanko kan ya kawo aka juya aka juya aka ce sai dai ya tsuhon gaba sai aza hannuwa ga kai yana kuka to yanzu kukan da yake kai kukan imani ne ko kukan ya rasa kuɗi wallahi in kana bibiyar labarai za kai labaran da da na ji dis to wallahi ba ni son in ci gaba da shi saboda ka in zo in hauda mu kaina bakin ciki hadiba ba da jimawa ba nan wurin aka aka aka yawo da wani bidiyo na wata mata wadda ta sa a kashe mijinta mijinta wanda ke aure yake kula da ita yake ɗawainiya saboda ita wai ita ta je ta sabba da kuɗi a zo a kashe mata shi da Allah ya sa kwanan shi bai kare ba aka zo aka tambaye ta to ke mi yasa kike son a kashe maki miji tace wallahi wani abu yan maki tace bai mana komi ba mi ya waru tace wallahi kuɗi ne ya ranta mani dubu ɗari biyar ya ce in yi sana'a in ɗora samun wani abu to ni kuma na kashe sai na ga yanzu ba ni da kuɗin da zan iya biyan shi kuma ina gudun ya tambaye ni to shi ya sa na shi a zuwa kashe shi kashi dan Allah wannan tsinuwa wai kudin duka duka ma wai dubu ɗari biyar kuma ka san tana yiwa ma kyauta ya bata tana yiwa irin rayuwar nan ce ta mata da miji ya ce na ranta maki ko amma wai ya bata dan ta yi sana shi wai ta wata kanta ta san dan ta samu alheri ya bata dubu ɗari biyar wai sai ta je yanzu neman take a zo a kashe shi saboda kai ya ce ta biya shi ta je ta samu wani ɗan unguwarsu wani matashi kin ka kashe mana mijina in biya ka ya ce wallahi ni ban iya wannan haɗa kai ba amma dai zan nemo maki wanda saboda shi ma ga kuɗi da abada kakwan tare ta bar shi ya ce zan nemo maki wanda suka iya sai ya je nemo wasu matasa guda biyu gogaggu wajen haraka wajen kawo su aka zo aka yi jinga aka yi cinaki cewa za a ba su dubu tamanin aka kilga dubu talatin ta basu ita take faɗi da bakinta ta basu dubu talatin sauran kuma sai in sun cika misiyon sannan a basu shi ne ta ce masu zan sa mai maganin kwana cikin abinci idan ya ci ya yi kwana sai in kira ku sai ku zo ku shaƙe shi kawai mutu haka kautai ta je ta nemo maganin kwana ta sanya ma mijin nata cikin abinci ya zo ya ci abinci kawai kwana ya kwashe shi ya yi ta kwana tsakiyar gado ita kuma ta kira su ko taho ya yi kwana suka taho su nawa su uku har da wannan shi ma wanda bai iya haraka ba domin ka araba ba da shi ba ka bi kuɗa wai dubu tamanin suka shigo suka ce to sai kin kama hakima hajiya ke za ki samun matashin kai ki shaƙe shi da wuya mu kuma daga nan sai mu yanki haka kautai ta kama bawan Allah ya ji murƙusa Allah sa da sauran shan ruwan shiga ya tashi mutur mutur mutur mutur Allah ya taimake shi tsiri shi ne aka kankama su to wallahi tallahi in za a ɗora gaya maka kai koyau na karanta wani labari da ake cewa wani ya zo ya kashe wai wani kirista ya zo ya kashe musulmi sattin da wani abu an kama shi an kai su kotu a mai hukunci wai kuma wasu 'yan uwanshi sun zaburo sun ce wallah in dai aka hukunta shi to akwai zaɓe su za su hukunta shugabanni da ƙuri'a su kuma shugabanni kasan sun hi tsoron a kada su kan ƙuri'a sama ga a kada su shari'ar lahira to wallahi in dai kuɗi in dai kuɗi sun yi komi a rayuwa to Allah ta'ala yana iya jarraba ka baka samu kuɗin ba kuma rayuwarka ta lalace ka shiga uku a duniya kuma shiga ukun lahira ta fi girma yanzu ka duba ka gani irin halin rayuwar da ake wallahi yanzu akwai mutane wanda sun rasa inda za su sa kansu ka in ban da musulunci kasan musulunci yadda ya lalace to akwai amfani gare shi in ban da musulunci wallahi inda kasar da ba babu musulunci ce haka yake faruwa wallahi da kullum sai dai ka ɗora kilga masu shaƙi kansu da masu ratayi kansu da masu shanguba domin fitina ta yi yawa yanzu mutum lissahi ya komo in ina zaune gida babu tabbashin rayuwa gare in na hoto na ce zan je wani gari yan kidnapping yan hoshi yan iska yan wane ne suna iya tare to in kuma na ce bari in bar kasai in tahi wata kasa to ko ina an tsane mu yanzu baka gani abin tausayi ba wasu wasu ɗaruruwa da suka zo nan ya mai suka je duk da ni na ma ta mamaki waya aka daga kacin suka ketara suka je hayya mai na wasu daga maiduguri daga katsina wai hayya mai na yi ta mamakin wai jirgi ne kai su koko ta ina suka fi ɗaruruwan mutane suka je bakin makabarta a yamai ana na ana yawo da bidiyon nasu jami'an tsaro kuma sun tarwatsa su rayuwa ta zama abin da ta zama mutum ya rasa inda zai sa kanshi in ka zauna garin ku matsala kana cikin gida ana iya durawa a yanka ka da rana kace bari ka gusa ka je wani wuri a tare ka aita cinakinka kamar tunkiya kace bari ka je ka bar kasai gaba daya duk inda ka ji na rantse da Allah inda ke da dama dama nan Niger ne amma dan Najeriya wallahi sunan shi ya baci wallahi duk inda ya je duniya tsanan shi ake to kaga kaga kaga inda hihi ta kudi akan komai yake kaiwa wallahi wannan matsalai na rantse da Allah hihi ta kudi ne akan komai ya kawo ta in dai ka zama kuɗi su kake ganin sun yi komi sun yi mutunci sun yi uwantaka sun yi abokantaka sun yi uwarka sun yi ubanka sun yi Allah sun yi annabi sun yi ƙur'ani kai akan kuɗi komi kana shirye ka yi ko to wallahi yanda ka ji annabi yayi wannan baka addu'a ga irin wannan mutum shi addu'a ƙarshe manzon Allah cewa wa idza shika falan takasha ma'anar wannan hadisin wa'iza shika idan ya taka kaya falan ta kashe to kada Allah ya bashi damar ebewa malamai suka ce ana nihi in ya shiga matsala kada Allah ya hudda shi kenan duk mutumin da ya zama bawan dukiya to annabi ya yi addu'a in ya shiga matsala kada Allah ya bashi ikon hita daga ciki to ana nuna kamar lokaci ya barin tsaya haka nan wuri abinda na faɗi daidai Allah ya amfane mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su ubangiji Allah ta'ala ya sa mun hi kaunar Allah da annabi da alkur'ani sama ga komi sama ga kowa na Allah ta'ala ka ƙara mu tausayi kuma waɗannan ƴan uwan namu a Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ka ba su mahita babu wanda zai iya kawo musu mahita wallahi sai Allah wallahi matsalan da ake ciki duk wanda ya ce in wanda ya ci zaɓe wallahi ƙaryar banza ce yake matsalai ta kai matakin da kawai kamata ne a koma ga Allah a duk kuma wajen addu'a in banda wannan ni ban zauta mahita ba to muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki da tausayin shi da rahamar shi da jin kanshi Allah ya tausaya ma ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke cikin ƙasar Najeriya da wanda suke cikin sauran ƙasashe na duniya suke cikin matsala da fama Allah ya tausaya musu ya ba su mahita Allah ta'ala ya kama musu assalamu alaikum wa rahmatullah